بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين zamu ci gaba da insha Allah wanda zai zama kaman turmin kasan da karshe kenan ko a yau 29 ga watan Fabrairu 2026 miladiya 11 ko 12 ga watan Zulqa'ada to bala ta 12 12 ga watan Zulqa'ada akwai fa'ida da na musamman bayar ba a babi na aljamid wal والمتصرف jiya mu yi magana akan cewa wato lafazin la'adari wannan dara yadiri yana zuwa ala ala sigatul amri to na duba na ga yana zuwa yana zuwa amma dai ba dai mu cika jinsa ba kamar dara yadiri idiri idiri awaqib al-umuri za ka iya faɗan haka wannan sai ku dauki shi matsayin fa'ida sai fa'ida ta biyu da na manta ban faɗa ba ai ni magana cewa akwai lazim akwai muta'addi to kuma canja wannan saboda karya wannan ko akwai lazim da muta'addi muka faɗa wani kaman jalasa kaga fi'ili ne lazim jalasa zaidun baka ba katan kulli akwai kuma muta'addi kataba akala muhammadun at'ama kaga muta'addi kaga kuma akwai wasu sunaye su kuma akwai wasu fi'ilai su kuma da su kuma galibi mushtarak ne bainal lazimiyya wal muta'addiya su ana samun su kamar me kamar ja'a kace ja'a zaidun yayi in kace ja'a zaidun amran yayi wannan mushtarak ne za ka ga da Qur'ani ya zo ya zo a wajen da ya zo ya zo waja'a rabbuka wal malaku safan safa kaga wannan ja'a rabbuka eh amma kuma waja'u abahu kaga wannan waja'u fi'l wa fa'il abahu kuma maf'ul bihi to da haka yakan zama muta'addi yakan zama lazim ja'a ja'a muhammadun ja'a muhammadun amra wannan dai ya halatta ya da yan uwa akwai aba akwai zada akwai naqasa akwai qaba akwai abuma akwai faƙula akwai khaffa akwai shakara akwai nasaba akwai raziba akwai rahaba rahiba maimaita al'af'al allati ta'ti fi fi sigatay al-luzum wa ta'diya akwai lambu ja'a akwai lambu aba akwai zada akwai naqasa akwai qaba akwai abuma akwai taƙula akwai haffa akwai shakara akwai nasaha akwai rahiba akwai rahiba to sai fa'ida ta sai fa'ida ta uku kuma kun an gama wannan don mun gama ba ma da lokacin da za mu faɗi wasu fa'idojin ba gaskiya kawai za su farko ko za a haƙura bambanci tsakanin alfarko bai na siga ta yi fa'ala wata fa'ala fa'ala da tafa'ala shi bambanci tsakanin fa'ala da tafa'ala ba ta bambanci da galibi ta fuskan ma'ana ba duk galibi suna nuna wato musharaka yana amma mina fi ta'addi ne wal luzum mina fi ta'addi wal luzum shi fa'ala galiban ma ya ta'adda li maf'ulin bihi shi kuma tafa'ala inda ma ya'ti galiban laziman in ka ce daraba zaidun amran kaga kaga akwai maf'ulin bihi baraba zaidun amran amma idan ka ce tabaraba zaidun wa amrun kaga lazim wannan shine galibi yanda suka fi zuwa in kaga an samu bambanci na ce galibi ba na ce ka'ida ba in ka ce tabaraba tabaraba wa taqatala kaga wannan lazim amma kaga ce baraba dole ka faɗi fa'ilinsa da kuma kulun bin sa alal alal aghlab to ina ganin wannan fa'idar ya fito insha Allah مثال المشتقات المشتقات الاشتقاق هو أخذ كلمة من أخرى لمناسبة بينهما في اللفظ والمعنى مع حدوث تغييرات في اللفظ أمت اشتقاقي shine wato ka bantaro wata kalma daga wata kalmar saboda wata munasaba wata dangantaka da ke tsakanin su biyu a lafazi da ma'ana ba a rubuta taqiratin fil lafzi amma kuma jidda haka za a samu wasu yan canje canje kadan ko ba mai yawa ba a lafazi da kuma za a sami canje canje ko ba mai yawa ba a ma'ana kamar yadda kuka sani ziyaratun fil mabna dalilin ala ziyaratun fil ma'ana na'am wa min hadhihi at-taghyirat masalan ziyaratu harfin aw akthar wan daga cikin wannan karin shine a ƙara wani harafi ko harafi ɗaya ko abin da ya harafi ɗaya da ya kawo wata nunin ba san me matsayin ta ba ku share ta ko kun ga nunin din ko aw akthar sai sa nuna a gaba au ziyadatu harakatin au aksar ko a ƙara wani wani wasali ko abin da ya wuce wasali daya au harfu harfin au aksar ko ba a share wani harafi ko abin da ya fi harafi daya au harfu harakatin au aksar ko a share wani wasali ko abin da ya wuce wasali daya kaga wancan ƙari wannan kuma sharewa wa zalika ka anna qulu kaman mu ce daribun hada ismu fa'il min al-fi'l daraba ko wa qad hadatha fihi taghyirani kaga ana akwai ƙari guda canji guda biyu da aka samu kuma ziyatul alfi an kara masa alifun wa ziyatul kasrata ala ra'i kuma a kara ra'u ne a kara mata kasra ita sai kan daraba wasali sama ne farko sai zama daribun aga wannan tabir ne wannan wal ishtiqaq fil arabiyya qiyasi to ka sani dai shi ishtiqaqi a larabci yana da ma'aunansa zaka iya kiyasin sa إذ إن إذ أن له ضوابط ومقاييس واضحة سبب يعني وسمع أوني فيتتو wanda suke bayyana shi wal muhim amma da muhimmi a nan al'ana an na'rifa kaifa tatimmu amaliyatu al-ishtiqaq kawai yanzu mu ga maka ya ake yi dai kawai wasu daga ciye ba za mu iya ga maka shi duka ba ahammu anwa'i al-ishtiqaq guda bakwai ne ismul fa'il ism maf'ul al-mubalagha as-sifa mushabbaha sai ismul zaman da ismul makan ya ba to ai shi shine asalin ishtiqaq ne ko bazar ba shine asalin ishtiqaq ba shi ne matsala ne to mu ci gaba ku rubuta amma anwa'i al-ishtiqaq ism al-fa'il ism al-maf'ul al-mubalagha kamar kamar afdal nan ko ba mushtaq bane sai a sifa mushabbaha kamar su karimu me ya baje tsakanin sifa mushabbaha da ism al-fa'il waje mu bari sai mu zo wajen sai mu tattauna sai kuma ismul zaman da ismul makan yayi ko to na'am sai to zai iya zama ya kamata ya zama sai je kusa shi a cikin shi ma shi ma ya kamata tunda in ka ai kamar ai yace amma kuma sai dai wannan shi ma a wajen bina yake ai ko wajen bina yake shi wannan wajen tasirifi ne wannan yake ko ba ka bai ke ba eh ko ba ka ke ba shi in kai tasiri in ka ce in ka ce hulayi misali wannan ana ana ana ana mu'amala ne da haraka da haraka da kuma harafi koko bina'i ne wannan bunitul kalima ce to ai ka zaka bi misali na wani ai to mu ci gaba ismul fa'il wa huwa wasf yashtaq min al-fi'l al-mabni lil ma'lum shi ismul fa'il shine wato sifa wanda aka dauko shi daga fi'ili wanda aka gina shi akan mabni lil ma'lum liman waqa'a min al-fi'l ga wanda shine wato a wato shine wato ya runguma aikin aw kama biki ko kuma aikin ya tsayu ne da shi da aikin sa aw ta'allaka biki ko kuma aikin ya damfar ne da shi wa zalika na hawa kawlika kaman fadin ka zaidun katibun ka katibun ismu fa'il kaga katibun nan ismu fa'il ne dalla ala wasfi man qama bil kitaba yana nuni akan sifan wanda ya ya aikata rubutu din to nan nan zamu mutunta maganan bambanci tsakanin shi da ismul fa'il ismul mushabbah ismul mushabbah kaman karib kaman karib me bambancin su ku rubuta ku rubuta asifa al-mushabbaha kalafzi al-karim يدل على معنى اسم اسم الفاعل ولكنه ولكن الاسم المشبه ولكن الصفه المشبهه عفوا ناتي اسم الاسم المشبه ولكن الصفه المشبهه معناها ثابتة دائمة مستمرة ثابتة دائمة مستمرة بخلاف اسم الفاعل فإن الصف فإن الصفة في اسم الفاعل مؤقت أنقام بنتين يزور وال- والصفة المش- المشبهة مشتقة من اللازم بخلاف اسم الفاعل فمشتق من اللازم والمتعدي الصفة مشبهة مشتقة من اللازم بخلاف اسم الفاعل فمشتق من اللازم أو المتعدي yana da yana da abin da yake zuwa da su kaman fa'il yakan zo ala wazni fa'il kaman karim yakan zo ala wazni fa'al kaman dakham ko fi'il kaman dhikhim dhihim yakan zo ala wazni fu'ul kaman hurrun wannan duk sifa ce mushabbaha yakan zo ala wazni fa'al kaman batalun yakan zo ala wazni fu'al kaman shuja' ko fa'al kaman jaban yakan zo dai da yanayi masu ɗan yawa to ci gaba ko sai siyaqatu ismil fa'il min al-fi'l thulathi gashi yanda ake ake rina ismul fa'il daga in ya zama ya zama fi'li thulathi ne yake da shi to ya zaka mai da shi fi'il ismul fa'il ya ce yulqa sai dai yusabu ai siyaga ce ko sai ku gyara ku ce yusabu ba yulga ba yusabu ismul fa'il min al-fi'l thulathi ala wazni yace ala wazni ala wazni naji sun gaji ne da suka zo karshe yusabu ismul fa'il min al-fi'l thulathi ala wazni fa'ala a ismul fa'il daga cikin fi'l thulathi da yazo akan wazni fa'ala اوكي على وزن فاعل كده هو يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل اسم الثلاثي wato fi'li thulathi da ake sa a mai da shi ismul fa'il to ana yi mishi wazani ne akan wazanin fa'il wazalika na'u kataba katib akala akil qara'a qari madda maddun wa'ada wa'id fa'il ayayi na biyu fa in kana sulafi ajwaf idan sulafin ya zama ajwaf ne shine tsakiyarsa akwai alif wa ainihu qad u'illat shi kuma wato fil madi ainin dinsa an yi masa i'lali a madinsa bi qalbiha alfan ta yadda aka juya shi ya zama alifun wa qullibat hadhihi al alif hamzatan fi ismi al fa'il wawu ne ko qullibat ne ونقول في قال قائل وفي صام صائم برن برن غني أرسل باب لبس أنا na'am to na gani abin da yake magana ce fa in kana al-fi'l thulathi ajwaf idan ya zama fi'li thulathin thulathi ne ajwaf wato shi kamar kamar misali mukaddara kamar kamar wato qala qala ba asalinsa qawala bane da ya zama qawala sai aka wajen ilali aka canza wani wawu ne ya zama alif ya zama qala fa kulliba alwawu alifan ya zama qala to shi ne suke cewa fa in kana al-fi'l thulathi ajwa wa aynuhu qad u'ilat aynun dinsa aka ga ayin shi ilali ya zama alif daga baya asalinsa kamar qawala asalinsa wato wawun ne sai wa kullibat hadhihi al-alif cikin wannan alif din da ka juya shi zama qala wannan alif din sai a juya shi zama hamzatan ya zama hamza kuma daga baya ismul fa'il in kana ka juya shi zama ismul fa'il yanzu kaga qala qawala ka juya shi zama qala to inda zama kuma ismul fa'il zama qa'ilun kaga hamza wannan alif din ya zama ya juya ya juya ya zama ya zama hamza wannan alifin na farko ba asliya bace tsari'a ce lil bina saboda ai ala wazni fa'il ne kai ke yi wannan hamzan da asali ita ce ta qawala to ita yanzu ka juya ta zama hamza wannan alif da ta saura ka ganta a yanzu ita kuma alifin ce ta waznin fa'iliya waznin fa'il ismul fa'il an gane an gane kuma gane ba in ba gane ba a ce in bayani a ce in bayani ko muka ce yanzu kaga kaman kawala kala ya koyi da ayi alqawlu to idan ka ce kawala kaga wannan shine asalin wawo asalin harafin wajen to to wajen i'lali sai ya hukunta wannan wawo din ka ya zama kala kaga yanzu wannan alif din na kala shine ake cewa yanzu kamar shi zama hamza to kuma zaka mai da shi zama ismu fa'il ai da ma ismu fa'il ya da wani wani alif wani alif bakin sa to shi alif bakin sa yana nan shi kuma wannan wawo din da ka mai da shi alif a fi'ilinsa to wajen kuma iso fa'il kuma sai ya zama hamza kuma in ba kuma sai a samu kuma tawal alfaini kuma aiko to sai ya zama wannan qa'il to in kuma wannan ne in kuma ba'a yabi'u ne sai ya zama ba'i' in kuma dana yadinu ne sai ya zama da'in an gane ya fito fili ko to wa amma idza kana al-fi'lu ajwab idan fi'ilin shi ma duk da haka dai ajwaf ne wa ainihin sahiha amma kuma ainihin ɗinsa ta zo ƙurƙuru ai lam tu'alla ba a yi mata ilali ba shine sahiha ana ba ana magana ba wacce take ba babu wannan babu ɗaya daga cikin harfin illa ba ai lam tu'alla lam tu'alla ai wa baqiyat wawan aw ya'an akwai wawun da ya'un ta yi saura wanda yake daga asalin kalmar ce ita ba asalin fi'ilin فإنها تبقى كما هي في اسم الفاعل والله كجوا زما اسم الفاعل wannan tana nan wannan ba za ka ba za ka canja ba fa inna naqulu fiha wa dhalika nahu awira awira shine dhahaba basaruhu kaga ai wannan wawu na asalin kalmar ce ba ai masa ilali ba a juya shi zama kamar yadda aka ce qawala qala ba ai wannan ba hawila al-awwal wanda yake mai hargarki kaga wannan wawu ta asalin kalmar ce ayina wannan ta asalin kalmar ce haida haida karkacewa wanda shi ba ta asalin kalmar ce to idan lok a fi'ilin su ajwaf din ajwaf ne amma kuma shi wannan harfi illa din ya na asali ne ba daga ilali ba mashi ilali ba to fa ina naqulu fiha in zama san bai da shi ismu fa'il kuma to ba za mu bai da shi hamza ba zai zama yana nan yanda yake ya zama ha'awir hawil in ka ce ha'il kaga ya zama daga hailuna kenan shi kuma hawil anan kana son ka faɗi cewa idan sai halgar ke an fahimta wa ayin hayid wannan shi alifun din na ismul fa'iliya ce wannan kuma ya'un ta asalin wato wato shi ita shi wato kalma din buniyan kalma din an fahimta Allah ya sa an gane wannan wa idza to ku rubuta aka mara ba gane ba ku rubuta a wajen wajen wannan idan kana al-fi'lu ajwa yusabu mata yusabu ismu al-fa'il min al-fi'l al-ajwa مع إبقاء الواو أو الياء دون قلبها همزة يصاب اسم الفاعل من الفعل الأجوف ma ibqa'il wawi aw al ya'i duna qalbiha hamza abaraki sai ka sa ka qawala wa qala kaga wannan qalb kul auki to ka qawala wa qala wa qa'ilun abaraki za ka sa wannan يصاب اسم الفاعل من الفعل الأجوب مع إبقاء الواو أو الياء دون قلبها همزة كمثل حاولة عاورة صوبة هذا حاولة واو wawun awira shi ma wawun sauba wawun wani al'ajwafin wawi ke nan na fara kawo muku in dawo muku baya barin ƙara jihar larabcin kamar larabcin ya ɗan kwance ne ya ce yulahau musa yulahau anna kalimata hawila gawira sauba ko kuma يلاحظ أن الكلمات حاولة غويرة صعوبة مبقية الواو fi wasatiha sai ka sa a baraka ai al'ajwafu alwawi amsa yulahaw anna al-kalimat hawila gawira hawila awira sawuba sawaba ko a kai wannan sauran ku kyale shi kamar zai shiga kuwa mu dai kawo misalan su sun kawo awir da hawila wanda zai fi shiga annal annal kalima annal anna awira wa ghawira al ajwaf al wawi wa kadhalika hayida ghayida bayina al ajwaf al yayi al yayi wani kanta bai ce ina manta ai na ce lahab na ce lahab annal kalimat hawila zawira wa kaza al'ajwaf alwawi wa kazalika haida ghaida bayina al'ajwaf alya'i an أن صياغة اسم أن صياغتها إلى اسم الفاعل أن صياغتها إلى اسم الفاعل تكون بإبقاء الواو أو ال أو الياء دون قلبها همزة تكون بإبقاء الواو أو الياء دون قلبها همزة فتقول حاول عاور عاين حايد باين an ga a ya rubuta ko? ta hukanta sai ku gane bai na faɗa inda larabcin ya fito fili ba hausa muka yi ba kuma na ku duba ku gani abinda muke magana duk wani suna wanda ke fi'ili ne ajwaf duk wani fi'ili wanda ke ajwaf ne kamar irin su hawila da su gawira da su hayida da su gayida da su bayina to waɗannan sunaye su ko dai al-ajwaf al-ya'i ko al-ajwaf al-ya'i in aka zo ana son za a yi musu ismul fa'il to su ana barin musu wannan wawun din ko yawun din ba tare da an juya shi zama hamza ba kamar yadda ta qa'idun su ba a juya su suka zama hawilun ne ayinun ne haidun ne haka yake zama haka ake ake barin su eh ya lawazi da fa'il amma kuma ba ibqai asli asli al-ya'i aw aw al-waw wannan shine abin da wa idha kana al-fi'lu naqisan aw lafifan idan zama fi'li ne naqis ko lafif fa inna ism al-fa'il yantabiqu alayhi ma yantabiqu ala al-ism al-manqus to shi ma dai yanda ka saba ism al-manqus haka ake masa min harfi ya yi fi halittar raf'i wal jarri sai ka share yawon nunsa a lokacin halin raf'a da jarra wa baka ya fi halittar nasbi sai kuma ka bar nasbansa a lokacin ka bar shi ka bar wato shi wannan harafin a lokacin nasba fata qulu rama ramin amma wajen nasba ka ce ramiya ko da'a da'in wajen nasba ka ce da'iyan sa'a sa'in sa'iyan to haka dai wannan wala ne ko wala amrahum fa huwa waliyan ko walin fa huwa walin ko waliyan waliyan fi harfin nasbi rajin wannan waliya ne ko nake san kitan sa auren waliya amrahum fa huwa walin ko aka nake tsammani in ba aka bada to fili ba to sai siyaqatu ismul fa'il min ghairi thulathi gashi yanda ake amin kusa gama na ka ta lokaci lokaci ya kure ko siyaqatu ismil fa'il min ghairi thulathi inda ake rina ismul fa'il a wanda yake ba thulathi ba yusabu ismul fa'il min ghairi thulathi ala wazni mubari'ihi fi'li ismul fa'il wanda yake ya wuce thulathi ana rina shi akan rini ne irin na waza ma'aunin mudari'in sa al-mabni lil ma'lum wanda aka gina shi akan mabni lil ma'lum ba majhul ba ma ibdali harfi mudari'ihi miman sai a dauki harfin mudari'in shi kadai sai a canza shi da mimun mazmuma man a mata zamma wa kasri ma qabla al-akhir wanda yazo gabanin karshe kuma sai a mishi kasara kuma wa dalika na'u kamar dahraja dahraja me mudari'in sa yudahriju aka dahraja wannan ruba'i ne ai ko kace yudahriju fi'il mudari'in ka mishi bamba ko to suka ɗauko mimin ka ce mauda harijo kaga yana nan yadda yake ala wazni mubari'ihi ya kalli wani wuri ya saba bari mu je bari mu je mu gani akhraja yukhriju mukhrijun kaga yanzu an gina shi ala wazni mubari'i mabni lil ma'lum ma ibdal harfi harfi al mudari'a ma ibdal harfi al mudari'a miman madmuman qawafa yuqawitu muqawitun qatala yuqatilu muqatilun انطلق ينطلق منطلق اجتمع يجتمع مجتمع تقدم يتقدم متقدم تتوالى فا naji ne da bakar suka kawo wani misali tawala to ya kusa yi tawala ba ne ya kawo jini sai dalili mutawalin ne dai kuma je istakharaja istakharaja mustakharijin wa hakaza amma da suka kawo tawala sai suka kawo mudari'in kudura wani a tadirisanci ne a hadisi wani dungu ne ai shi wannan ko ku rubuta shi ma wannan fa'ida ce ku rubuta tawala ya tawala mutawalin حركة المضارع في الفعل المعتل على وزن يتفاعل حركة المضارع في الفعل المعتل على وزن يتفاعل هي هي الفتحة على حرف المضارع وعلى حرف المضارعة حركة حرف حركة حركة حرف مضارعي أفعل معتل ليذو على وزن يتفاعل كن غني to shine a harafin mubari'in ba a mushi bamma ba a mushi fatha sabani idan ruba'i ne a to za mu zo mu ci gaba kamar haka man tanaja sai ka ce ya tanaja ya tafa'alu tawafa ya tawafa talasha ya talasha tahawa ya tahawa ya taha ya taha ya tahawa a rubuta kuma rubuta ba a rubuta حركة حرف المضارع في الفعل المعتل حركة حرف المضارع في الفعل المعتل على وزن يتفاعل هي الفتحة فتحة أكي مساء على حرف المضارع أكان حرف المضارع حركة حركة حرف المضارع في الفعل المعتل على وزن يتفاعل هي الفتحة على حرف المضارعة فتقول يتناجى لا يتناجى يتوافى يتلاشى هكذا يتوالى يتوالى يتهاوى يبدو ai ban gama ba in na gama za ku fahimta za ku iya kawo misali da kanku wa inda siyagati ismil fa'il wa inda siyagati ismil fa'il yubdalu حرف المضارعة ميما مضمومة سيكتش متوالي با, مت... با, مت... با متوالى بكما إنك يمثل شيء اسم الفاعل kaga kuma wannan kuma bi khilafi ya zama shi kamar af'ala ne ruba'i af'ala yuf'ilu ko muf'ilun ahsana yuhsinu muhsinun wannan kaga ruba'i ne shi kuma wannan to kaga wannan ya zai ga maka dalilin da yasa haka ya faru shine duk yayin da aka sami madi kumasi ne ko kuma sudasi ko tulafi ku rubuta shi ma wannan limadha li'anna madihi khumasi limadha li'anna madihi khumasi saboda kaga in ka ce ya tawala ma dasa tawala ne ta fa'al ne ba fa'ala ba karka in ga zama fa'ala to fa ya saba in ya zama ta fa'ala to shine zai dake wannan abu ainihin da muke magana la'anna ma bi ta fa'ala ta fa'ala ku kirka ku gani ta fa'ala guda biyar ne ko in ka ce tawala biyar ne ko to wannan shine kaidan fasulati wal khubasi was sudasi fil madi فالثلاثي والخماسي والسداسي في الماضي يقتضي فتح حركة حرف المضارعة فالثلاثي والخماسي والسداسي في الماضي يقتضي فتح حركة حرف المضارعة مثالي إذا كتير in ka ce fataha harfin mudari ya yake zama maftuh yaftahu in ka ce tafa'ala tawala harfin mudari ya tawala maftuh in ka ce istakhraja wannan sudasi ne ko sai ce yastakhriju maftuh shi ma amma idan ya zama ruba'i ne in ka ce akrama sai fi harkatar harfin mudara'a mudara'a sai zama magbum yukrimu ahsana yuhsinu to wannan shine abin da suke son ka gane ana wannan shine dalili ai ina jin abin ya fito fili yanzu to zama ka tawala mutawalin ne sai ka ce tawala ya tawala to su sai daura kansu ne suka ce ba ya dali harkatul mudara'a mimma madhuma sai ce ala wazni mudari'ihi al-mabni al-ma'lum ne ko sai taugaciya sai bistifna'i ma jaa ala ala wazni al-khumasi misali ya ga su kawo al-istithna to mu shiga ismul maf'ul اسم المفعول شكما وهو وصف يشتق من الفعل المتعدي شيء وتسولاني مشتق يشتق وانا اكبنت روشي لغا فعل متعدي يعني هذا فعل متعدي متعدي شيء ناصب انسان شيء منصوب من فعل متعدي ايكو وهو يشتق من الفعل للدلاله على ما وقع عليه سوى عينوني اكن wanda aiki ya fada masa وذلك نحو الولد مضروب هذا هنا يعلم اسم مفعول كده فمضروب وصف مشتق من الفعل يضرب هذا كوش daga yadribuni وقد دل على ما وقع عليه الفعل kuma ya nuni zuwa ga wanda ake fada masa sai siyagatu ism al-maf'ul min al-fi'l al-thulathi ga yanda ake rina ism al-maf'ul ina yana fi'ilin sa thulathi ne yusabu ism al-maf'ul min al-fi'l al-thulathi ala wazni maf'ul haka akan wazanin sa maf'ul haka وذلك نحو كتب مكتوب سنسا ولا أبو هكا فيتوبة جارش مكتوب نصر منصور أكل مأكول سأل مسؤول قرأ مقعور مقروء وجد موجود هذا مفعول وزنا ومعنى أما إن كان الفعل الثلاثي أجوف أو ناقصا أما إن لما ثلاث ثلاث أجوفني أكيد سأقول حرف علة أو ناقص can ƙarshe fa inna ismal maf'ul minhu yahdithu fihi i'lal sun ce i'lal i'lalun to shi ismul maf'ul za a za a samu masa i'lal kaga sa ta magana i'lal a yanzu anan amma can baya musu magana ba musu magana ba حسب القواعد المع... حسب القواعد المعروفه اي كوبك فدا با كنت معروفه كما ويكون اشتقاق اسم المفعول على النحو التالي to ga yanda ake ake bantaro masa ism maf'ul din sa shi al-fi'l ajwaf إذا كان عين مضارعة مضارعه ما مضارعة بقى إذا كان عين مضارعه واوا أو ياء إذا لما عين المضارع إنسا واو نيكو ياو فإن اسم المفعول يكون على وزن مضارعه توشي اسم مفعول ده ما ألاو أكن وزن مضارع إنسا ما إبدال ياء المضارعة سنكم سي حرف لا ما سي حرف المضارعة ما إبدال حرف المضارعة ميما مفتوحا سيعمل شي ميم مفتوح شيمه fana kulu sai mu ce ya kulu na yawon mubara'a ai maftufu ne ko ya kulu sai ka ce makulun sai ka cire wannan yawon ya zama mimun ya ce makulun lamun ya lumu malumun باع يبيع مبيع خاط يخيط مخيط a wannan ajwaf ne ajwaf ne kuma al-ajwaf al-ya'i aw al-wawi ko kaga to duka wannan ka'idan shine shi harfin mudara'a din shi zaka cire kawai sai ka sa mimin a wurin sai ka dauko harakatu harfin mudara'a sai ka mayar mishi wannan shi bai da wani wahala fa in kanat ayn mudari'i fa in kanat ayn mudari'ihi alfan amma idan ya zama alfun ne shine ayn mudari'in a aynul kalima din a mudari'in sa fa inna ismul maf'ul yakunu ala tariqati sabiqah to shi wato ism maf'ul zai zama akan hanyar da ta gabata ma i'adati al-alif ila asliha amma kuma zaka mai da alif din zuwa ga asalinta tunda ai in ka ce khafa ya khafu ya khafu fi'il mudari'in ba akwai alif ba ai alif ba shi da asali ba inda asalin alif din wawun ne ai al-khawfu ne to shi suka ce to in zaka yi masa shi ism maf'ul din sa to zaka mai da wannan ya'ul mubara'in ta zama ka dawo da ita ya zama da harakan mudara din harakan harfin mudara yanzu yana da ita amma kuma wannan alfu din wanda take muqallaba ce an an asliha wawun ko ya'un sai ka dawo da shi khafa ya khafu daga alkhawfu ne kaga asalin wannan alfin wawun ce sai ka ce makhufun yanzu kar ka ce makhafun kuma sai wa yu'rafu zalika min al-masdar wala ka gane haka ne kawai in ka koma zuwa ga masdari fa taqulu fi khafa ya khafu makhufun haba ya habu mahibun din daga la'ana hun haiba daga haiba ne sai ka ce mahibun kaga ya habu ai abu ɗaya ne da ya habu wazanin wazanin su daya a fi'il mudari amma kaga a wajen ismul maf'ul suka saba saboda me bi'tibari masdarihima bi'tibari tabayini waqti la'i masdarihima to wannan ja'a ba wanda yazo da mahmudul akhar yani da ba me ismul maf'ul din sa بإثبات مصدر الميمي كده بإثبات الميم إذا ما ده مصدر الميمي كده don ko ba haka ba muke son mu yi ba muka ce ba ba san mazal mimi yanzu eh eh ajwa fi mahmuz al-akhar ashharu masdarihi shine abinda shi malam Musa ya kawo yanzu shine kamar da shi zuwa ga al-maji maji da masdar mimi ko kuma in ka ga dama kuma aka iya cewa kuma jay'un jay'un in ka dama kuma kana iya cewa kuma ji'a ko ji'atun ko ji'atun ko dai jai'un ko ji'atun ko ji'atun duk wannan yayi yawwa amma dai ismul maf'ul din ya kalama maji'un ne maji'un ne yake zama saboda ba ta inda dai ya zama dai zaka gani wannan asalin sa yawo sai kuma alfa'ilun naqis fi'ili wanda yake an-naqis ياتي اسم المفعول من الفعل الناقص على وزن المضارع ايضا شما يكن على وزن المضارع انسى اما مع ابدال ياء المضارعه ميما مفتوحه شي wato shi ma dai har yanzu dai za a canza ya'ul mudara din sa zama mim maftuha amma wa tad'if al harf al akhir shi harafin karshen sai ka tad'ifin sa ay lamul fi'l shi lamul fi'l sai ka tad'ifin sa ka zama ka mai da shi shadda in ka ce da'a yad'u kaga ya da'u wani yawon ka jiya shi ya zama mad'u amma kuma sai ka mai da shi wani wawun na karshe shine da shi lamul kalima din ya zama mushaddad kuma mudha'af mad'uwan mad'uwan hada ya hadi mahdiyun bi'tibari aslihi yawwa fawa yaqwi maqwiyun kawa yakwi makwiyun to wa qaya qifa ya kai sun ce mawqiyun wa aya'i maw'iyun ga sun sun faɗa a can ƙasa suka ce asuli ya ƙi shi ne yuƙi wa yu'i wa a shi ne yu'i wa a da yu'idu ko ba shi da asali ba illa anna alwawu tuhzafu min mudari'il fi'l al-mithal wala min al-fi'l al-mithal wala fi al-mafruq sai dai wato shi wannan wawu ana sharewa sai a ce ya'idu ana share shi saboda haka shi ma anan to in ka zaka dawo da shi in za ka dawo da shi wato isin maf'ul sai ka dawo shi da asalinsa da ba ka share ne ai in ka ce wa'ada ya'idu ba ka share wawun na wawun na wa'ada ba to ai asalinsa yu'idu ne ko to in za ka mai da shi isin maf'ul kuma sai ka zama maw'idun mawqiyun maw'iyun za ka dawo da shi yawa wannan fa sai an dawo da shi dole mun ka je ka abin da zai zama ba daidai ba shine i'adatu asl mahbub labudda duk wani wanda yake an mashi ilani ne bil harfi bi harfi harfi illa na farkonsa to labudda an tu'ida asl al mahdhuf inda iradati siyagati al kalima ila ism al maf'ul sai ka ce maw'id mawqiyun maw'iyun a siyagati ism al maf'ul min ghairi thulathi to ga yanda shi kuma shi wannan kuma lokaci yakan hade da shi da ismul fa'il ba kuma hankali siyagatu ismul maf'ul min ghairi thulathi ga yanda ake rina ismul maf'ul in ya zo ba wanda ba thulathi ba ya dana thulathi yusabu ismul maf'ul min al-fi'l ghairi thulathi ala wazn mudari'ihi shi ma ala akan wazn mudari'in sa ba ibdali akwai harfi a wanda suka share ma ibdali harfi al-mudari'a ba ibdali harfi al-mudara'ati miman mazmumatan tare da wato a canza harfin mubara'a din a kawo ta mimin magmuma wa fathi ma qabla al-akhir sannan kuma abin da yazo gabanin karshe shi ma a masa fataha wa zalika nahu dahraja yudahriju mudahrajun dan kamar mata shida mudahriju ismul fa'il kaga abin da yawan mata ismul fa'il shine wannan ma fathu ma qabla al-akhir anan wata kuma kasru ma qabla al-akhir mudahrijun akhraja yukhriju mukhrajun قدم يقدم مقدم قابل يقابل مقابل افتتح يفتتح مفتتح مفتتح استحسن يستحسن مستحسن هكذا فإن كان ما قبل آخر الفعل المضارع ألفا أما إذا يزم لفظ حرف يزو قبان فعل مضارع إذن قبان كاشن فعل مضارع إذن ألف ألف دي فإنها تبقى كما هي في اسم المفعول تو حقا لك يند تكي على اسم المفعول انت وذلك انه يختار يختار يختار اكوي الف انا يختار abin da ya zo gabanin karshen shi ba alif ne ko yaktalu gabanin gabanin karshe alif ne yankadu gabanin karshe alif ne yaktalu daga yin au abin da ya zo gabanin karshe alif ne fa inna ismul maf'ul huwa mukhtarun mukhtalun munqadun muqtal kuma haka kuma ismul fa'ilin yake ana sani ne kawai bil qarina kawai qayyar zaka duba gani wannan gaje suka ce wa kaza fi ismul fa'il fa ismul fa'il min hadhihi al af'al huwa muqtarun muqtalun muqadun muqtal wa yufarraqu bil qara'in ana ana gane wannan kawai da qarina yanzu Allah ya sa an gane siyagatu ismil maf'ul min al fi'l al lazim yanda ake rina ismil maf'ul daga fi'li lazimi kaga ai shi fi'li lazimi ba shine asali ba maf'ul maf'ul maf'ul galibi yana alaka da muta'addi ne to yanzu kuma an ce shi ma dole dole suna lazimi ana sa a mishi siyaga da ismul maf'ul to ya ake yi yusabu ismul maf'ul min al-fi'l muta'addi bidun shurut ah shi wato fi'l muta'addi to ismul maf'ul din sa ana ana rina shi ne kawai ba tare da wani sharadi ba kawai za ka yi abinka wato ba tare da kawai raba shi wani abu ba wa hasab alqawaid as-sadiqa amma dai gurgurdan qaidoji qaidoji da ya gabata maka a baya amma wa isawu min al-fi'l al-lazim shi ne la fi'li lazimi da ake son a mai da shi ismul maf'ul ana rana shi ne hasba nafs al-qawaid gurgurdan yanda ka saba da qaidojin amma bi shart isti'mal shibh shibh al-jumla wa al-zarf aw al-jar aw al-majrur amma sai ka zo ka raba da shibh jumla da shi in ka ce zaidun makbubun sai ka ce alayhi in ka ce wal mal mazhumun sai ka ce bihi shubu jumla kenan wal babu mawqufun sai ka ce amamahu kaga barf ne shi shubu jumla wa min zalika ma'sufun alaihi wanda ake masa bakin ciki ake masa kayya saboda abin da ya faru da shi mu'tadun bihi mustafun fihi wanda ake daga daga safu mudawwarun wa mahqumun fawqahu wa masirun khalfahu yana tafiya abin tafiya ne a bayansa wanda sai ka kawo shi jumla shi ne sharadin kenan in a wajen ƙa'ida ne innahu ya tamasha ma'al fi'il muta'adda muta'addi afwan ma'al fi'il muta'addi qa'idatan walakinahu yubayinu al fi'il muta'addi bi sharti wujudi shibhi jumla ma'ahu sai ka kawo shibhu jumla sai ka kawo masa ko alaihi ko bihi ko fihi ko fawqahu ko khalfahu wannan shi shine ka'idarsa saboda haka din zaka kawo duk in fi'ili ne lazimi in za ka kawo shi in za ka kawo shi ismul maf'ul to kuma sai ka ratsa shi da shehu jumla ko dai jar wal majrur ko kuma ba wannan shi shine abin da suke magana a nan to da wannan ne kuma Allah ta'ala ya kawo mu dan da kyarko saboda da yar maka maka gama shi kun ga ga wasu fawaid nan amma dai ku bari wani lokaci ma ma wannan insha Allah ta'ala saboda ba lokaci dan na dauki lokacin ku sosai Allah ta'ala ya kawo mu karshen wannan littafi al-wajiz fi an-nahwi was-sarf littafin sun yi kokari kwarai da gaske duk da akwai wasu abubuwa da yawa da suka bari to amma dai inda dai abinda ba zai ba za a iya yin shi duka ba to bai kamata a bar shi duka ba abinda ba za a iya yin shi duka ba bai kamata a bar duk galibin sa ba a abinda makaranta dai Allah ta'ala ya babu lada a abinda muka yi dai Allah ta'ala a muka kusa Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya tabbatar daga daga mu nan gaba idan muka dan kata wasu daga cikin littafai to yau za mu za mu mai darasi da larabci ne eh wasu daga cikin darussan zai mu zaɓa mu ringa da larabci amma dai ba na son mu ce za mu ringa ba mu ba larabci a yanzu mutukar mutukar ba ƙa'idojin ne ya dafa ba sosai ba ƙa'idojin na hawa abin da ke bukata mu barasa mu barasa duk iyawan ka ba an ka zaɗe makantar ma sai ka ga wani lokaci ya zo yana maka nauyi wannan ku duba ku gani lokacin da muka zo muka muka wannan ai ba wai ba ma yin nahawu bane a hatin zaure na wannan muna yi muna yin nahawu da sarku amma da yake mun tasa wanda muka sai daura za mu yi a kansa to wasu daga cikin ƙa'idojin ni ma sai da na je na narka kaina saboda ƙa'idojin na yana yana buƙatan yin a duka ka dinga ruwa kana maimaitawa kana mubarasa kana waye larabci ma duk haka yake za ka ga wanda ya je jami'a musulunci ya zama duk shekarun da ya larabci yake yi da kuma wanda ya zo ya yanzu jiya ya dawo ko shekaran jiya da wanda kuma shekara goma baya ne da dawowansa to yanda kaidojin yanda kaidojin suke a bakin wannan ba aka siya bakin wannan ba duk da wannan in wajen ilimi ne da sanin abin wata kila wannan ya fi shi sani amma yanzu dukkan tarwon shi da Hausa yake saboda haka yanzu kaidan sai ya zama ta dan daskare yana bukata sai ya je ya dan narka ta tukuna to haka kanta da nahu yake haka kanta da larabci yake kusan abin da yake bukata shine mubarasa wannan kaidar da muka karanta da wasu fawa'i da muka dinka faɗa zuwa za ku yi kutai ko ku kadai ne kar wani ce muku ba ku tafi ta yi da ai harka ne ilimi haka yake in kun gada ma ku yi da amsa kuwa in gada ma ku yi recording in kun gada ma kowa me za ku yi ku yi in kun gada ma a ganku a titi ko kuna kuna hiyar da kyau da kanku da kanku ai ba hauka kuke ba kuna yi kuna muzakaran ilimi ne Allah ta'ala zai ba ku lada kana dubu mun yi haka dai mun yi haka daga cikin malamai akwai wanda yake muzakaran ilimin sa da dabbar sa ya ka ba ta gane koyi ba amma dai sai dai sai yayi mata ko ba ta so akwai wanda yake yi da bayan sa mata ma ba ka gane komi to amma dai in ba katu ilimi in ba takarari takarari shi ke rike ilimi kusan kawar da arabi iri ɗaya ne amma takarari shi ke da mubaraka shi ke sa ilimi ya zama wancan ya rike wancan bai rike amma kusan kwakwalwar iri ɗaya ne in ba dai wani lokaci wani lokaci bambancin dan bambancin mauhiba din kaɗan ce sai kuma bambancin wani lokaci abinci a duka kula akwai abincin da in ka ce yana kashe maka jiki to inda akwai kashi akwai jiki ya mutu to za ka ga wannan sai kuma yanayi yanayi wani lokaci lokacin zafi wani bai san zafi wani bai san sanyi da sauransu ya kan halashi amma in ba wannan ba kusan duk abin da wani dan adam zai iya kai ma za ka iya in ka je ka kokari ko da shi a kwana ɗaya yayi kai kuma za ka iya kwana uku to kuma abin da wanda ya dace abu cikin minti goma kai da ka dace minti minti talatin ba shi ke da cewa wai kai nasa hadin shi ya naka ba ko shi ya fi ka ba wataƙila ma kai da kai minti talatin saboda kan barasa da kai kai naka ya fi zama kuma shi sauran hadin ne amma kai kuma naka abinda ka daɗe kana yi za ka ka ya daɗe bai koma ba to gaskiya shi da waɗannan abubuwan mubarasa yake bukata da kuma hadda cewa a riƙe amma dai mubarasan ba dai ƙwarai da gaske shi yana da muhimmanci musamman dai ɓangaren larabci so a yi ƙoƙari ƙwarai da gaske ana iya ji mun zo mu da kanmu ai mun makan mu istidraki a wasu abubuwa da muka faɗa da yawa kana cikin ka gaba wasu wata kaida da muka faɗa ban faɗa ba daidai ba kaidan nahu haka take kuma kai ka jika ne kuma kaidan aglabiya ce kawai amma in ba haka ba akwai wasu abubuwa da saka mata to duk wannan haka sha'anin ilimi yake Allah ta'ala ta musamman daga da kanmu abinda muka ce Allah ya ba mu lada Allah ta'ala ta musamman da imanin mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم عاصنا عقلنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تدع على ذنب الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله